بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 18 watan zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 59 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri an-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi Ibn Abdul Bar ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi kai tsaye inda malai yake fada yake cewa al-babu rabiu wal khamsun babina 54 jami'u bayani ma yalzamun naziru fi ikhtilafil ulama matattarar bayani akan abinda ya wajaba akan mutumin da yayi bincike ko ya riski wani sabani na malamai kai ne mai karantawa ko mai bincike ko manazarci sai ka zo kan mas'ala malamai sun yi sabani shin me ya kamata kai zaka zabi wanda ya maka ne kawai kace shi ka dauka ko ko zaka yi bincike ne ko zaka yi menene قال أبو عمر اختلف العلماء في هذا الباب على قولين shi kanshi akan bayanin yadda za a yi da sabanin shi ma sun yi sabani akai ahaduhuma ra'ayi na farko anna khilafal ulama'i min as-sahabati wa man ba'dahum min al-a'immati rahimahumullah rahmatan wasi'a wa ja'izun liman nazara fi ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ya'khudha bi qawli man sha'a minhum ra'ayi na farko shine cewa sabanin da aka samu tsakankanin sahabbai akan mas'aloli na fiqhu na fahimta har ma wasu ya san shafi ma aqida ya halasta ga duk wanda ya bincike a cikin wannan sabanin da shafi tsakanin malamai cikin sahabbai da malamai cikin limaman addinin musulunci Allah ya gafarta musu gabaki daya cewa ya halasta ga mutumin an yi akhudha bi qawli man sha'a minhu ya dauki ra'ayin wanda ya ga dama a cikin su كذلك الناذر في أقاويل غيرهم من من الأئمة بما نسحبي با حنا سوران malamai ما لم يعلم أنه خطأ matakar baka san kuskure bane wani yace in an taso daga ruku'u a maida hannu wani yace ba sai an mayar ba wani yace a tafi sujuda da gwiwa wani yace a tafi da hannu wani yace a karanta Fatiha a bayan liman wani yace ba sai an karanta ba irin wannan sabanin yace to zaka dauki wanda kaga dama ne kawai a ciki wanda ya maka ra'ayin farko kenan matukar ba an tabbatar wannan ra'ayin nashi kuskure bane kamar ra'ayin Abdullahi dan Abbas game da mutu'a kaga ya saba wa sahabbai shi yace ta halasta bisa sabanin shin daga baya ya dawo ko bai dawo ba to wannan ba zaka dauka ba fa idza bana lahu annahu khata'un li khilafihi nass al-kitabi aw nass as-sunnati aw ijma' al-ulama'i lam yasa'ahu ittiba'ahu idan ya bayyana maka cewa kuskure ne wannan ra'ayin nashi saboda ya saba wa Qur'ani ko hadisi ko ijma'i na malamai to anan bai halasta ka dauki abin da kake san kake sanar cewa kuskure bane fa in lam yabin lahu min hadhihi alwujuh amma in baka da wata hujja a Qur'ani ko hadisi ko ijma'i da take tabbatar da cewa wannan magana ta wannan malamin cikin sahabbai ko da bayan sahabbai kuskure ne to anan jaza lahu imalu qawli ya halasta kai aiki da magana wa illam ya'lam sawabahu min khata'i koda baka san cewa kuskure ce ko daidai ba baka san wanda yace ba a karanta Fatiha a bayan liman shin kuskure ne ko daidai baka sani ba wanda yace ba a yin a kaza kuskure ne ko daidai baka sani ba wasara fi hayyizil amma ka zama cikin tawagar wato gama garin mutane su ne al'awam allati ya juzu laha an tuƙallida al'alima wanda su dama gama garin mutane ya halasta su makalkale wa maganan malami idza sa'alatu in suka tambayi malamin an shay'in suka tambayi mutum malami daga akan wani abu wa illam ta'lam wajhahu a mutum ya tambayi malami akan wata mas'ala akan aure ko saki wace ta tambayi wani malami akan haila ko idda ko akan wani kasuwanci ko akan wata mu'amala ta aure mutumin da zai tambayi malami wanda shi bai iya tada baki ba bai san usulul fiqh ba bai san mustalahul hadis ba bai san qawaidul fiqhiyya ba sai malamin ya ce mishi halas ko ya ce mishi haram kuma malamin bai ga mai dalili ba to a ka'ida wannan ani ya halasta ya aiki da wannan magana ta malamin ko bai san dalilin ba to kai ma da kaga ga wani zance ga wani baka baka san dalili baka san gaskiyarsa ko kuskurensa ba ka ci gaba da yin aikin shi da shi to ka kuma hukuncin ami kamar yadda ka ɗauki wannan matsalar da ake yi magana akan ta cryptocurrency wani malam ma da yake bada fatawa shi ma bai san ya abun yake ba amma dai da bisa abin da aka suranta masa sai ya karkata ya zuwa ga halas wani ya karkata ya zuwa ga haram to a ƙarƙashin wannan ra'ayin kai kuma mai sauraron su duk wanda ka ɗauka ya maka ba sai ka tantance wanne ne daidai ba in ji masu wannan ra'ayi malam ya ce haza ƙaunin yurwa ma'anahu an umar bin abdulaziz radiyallahu anhu wal qasim bin muhammad wa an sufiyana sauri in saha anhu wannan zancen ana ruwaito shi daga waɗannan malaman malam umar ɗan abdulaziz babban malamin nan kuma sarki da malam alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakarin allah ya gafarta masa da malam Sufyan al-Thawri yace in ta inganta daga Sufyan din saboda akwai tawaba game da ingancinta wabihi wa qala bihi qaumun wasu malamai ma sun faɗi irin wannan magana sai yace wa hadha madhhabun da'ifun inda jama'atin min ahli al-ilm amma wannan mazhabi ne mai rauni a gun malamai da yawa cikin malamai da hadda shi kansa ibnu abdul bar bai da wannan mazhabin ba in ka ga daga siyakin zancensa da kuma ban zai faɗa a nan gaba wa qad rafadahu aktharul fuqaha'i wa ahalun nazari mafi yawan malamai sun wurgi da wannan ra'ayin ra'ayin da ke cewa ka zaɓi wanda wanda ya maka kaga mu ma a nan ƙasar ya yaɗi wannan ra'ayin sosai daga bayan nan ne aka fara dawowa daga rakiyar ra'ayin da malamai suka tsananta wajen zargin ra'ayi amma da za a ce maka saɓanin malamai rahama ne duk wanda ka ɗauka ya yi ka je kawai ka zaɓi wanda ya maka wato sai ya zama abin da za ka zaɓa ma'auninsa shine abin da ranka yake so kaga addini baya ginuwa akan haka wa nahnu nubayyinu al-hujjata alaihim za mu kawo hujja ta warware wannan zancen fi hadhal babi insha Allah ta'ala a wannan babu alama sharatnahu min at-taqrib wal ikhtisar yace kuma zamu yi gurgurda yadda muka tsara cewa zamu kusanto da zance mu yi shi a takeice wala quwwata illa billahi al-ali al-azim babu karfi babu dabara sai ga Allah ubangiji madaukakin sarki ala anna jama'atan min ahli al-hadith mutaqaddimin wa ta'akhirina yamiluna ilayhi yace duk da yake kuma akwai malamai na baya da na can farko waɗanda suke cikin malaman hadisi suna karkata zuwa ga wannan ra'ayi ga malami babban malamin hadisi zai kawo ra'ayoyi ya shiga ya fita sai ya barka da su haka ba zai rajjaha ga wanda ya ɗauka ba yana nufin kai ma kana ya ɗaukan wanda ka ga dama ibnu hajar yakan yi haka a cikin fatuhul bari yakan yi haka ya faɗi maganganu sai ya kirar jahawa kawai sai ya wuce to wani lokaci watakila shi kanshi ya kasa tsayuwa akan wata magana ne wani lokaci kuma irin wannan tunanin ne ya yi maka sassauci kai mai karatu malam ya ce an shada abu muzahim musa ibn ubaidillahi ibn yahya ibn khaqan li nafsi wani malami ya rera waka tashi ce ta kanshi yake cewa udu bi izzatillahi salami wa qudratihi min al bida'i al-'izami ubayyinu madhhabi fi man arahu imaman fil halali wa fil harami كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي فلا أعدو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياه فتياهم بهم ائتماني ألم علمت إذا إذا اعتزمت على اقتداء بهم أني مصيب في اعتزامي وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي فسفيان العراق ومالك في احتجابهم وأوزائي يشامي ألا وابن المبارك قدوة لي na'am wa shafi'i akhul kirami wa sama bi dhikrin nu'man fihim fa ni'ma fatan bihi sanis masani wa mimman artadi fa abu ubaida wa arda bi ibn hanbal lil imami fa akhudhu min maqalihi mukhtiyari wa ma ana bil mubahi wal musani wa akhdhi bi ikhtilafihim mubahun لتوسيء الإله على الأنام ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قولا بالكلام إذا خالفت قول رسول ربي خشيت إقاب رب ذي انتقام وما قال الرسول فلا خلاف له يا رب أبلغه سلامي kagin wannan waƙoƙin shi mutumin yana bayyana wannan ra'ayin ne a cikin waƙi yace a'udhu bi izzatillahi salam ina neman tsari Allah Ubangiji madaukin sarki mai izza wanda kuma daga sunan shi akwai assalam ya Allah ina neman ka tsare ni wa qudratihi ina neman arin Allah Allah ka tsare ka tsare da qudraka min al bid'il azami ka tsare ni daga manyan manyan bid'o'i ubayyinu mazhabi ina bayanin mazhabata fahimta ta fi man arahu imaman fil halal wa fil haram wadanda nake ganin su a matsayin limamai masu magana akan kaza halas ne kaza haram masu karantarwa da fatawa da wa'azi yaya nake mu'amalantar maganganunsu yace kama bayyantu fil qurra'i qawli kamar yanda yayi magana magana akan makaranta alqur'ani falahal qawlu mu'taliyan amami zancen gashi ya bayyana a gabana ina gani fala a'adu zawil athari minhu bana tsallaka malaman hadisi sune abun bi na sune tafarki na fahum qasdi su ne manufata wa hum nurut tamami su ne haske mai cika addini malaman hadisi ina masu cewa ka abu malaman hadisi ya ce a ana ina faɗa a yanzu fil fuqaha qawlan game da malaman fiqhu ga zance na su kuma akan su alal insafi zance na adalci jadda bihi ihtimami wanda ne kokari na gana gyara zancen ara ba'd as-sahabati tabi'ihim ya ce ina ɗaukan cewa bayan sahabbai da tabi'ansu lizifuti ya humu bihi mu'timami cewa ina bin masu yin fatawa a cikinsu ina itimami da dukkaninsu malamai cikin sahabbai da tabi'ai alimtu idza tazamtu ala qtida'i bihim anni musibun fi itizami saboda na san cewa in na ci gaba da ƙwazo wajen koyi da su to ina kan tafarki madaidaici na dace da gaskiya wa ba'd at-tabi'ina a'immatul li yace bayan sahabbai da tabi'ai da nake bin su gaba daya kowa ya bada fatawa ina iya daukan fatawarsa to haka nan akwai wasu malamai na bayan tabi'ai atba'ut tabi'ina su ma ina kallon su a matsayin shugabanni na ne addini sa'adhkuru ba'dahum inda intibami zan faɗi wasu su a cikin waki fa sufyanul iraqi akwai sufyanul thawri shine sufyanul iraqi wa malikun da imam malik fi ihtijazihim a ƙasar hijaz wa auza'i shami da limamu abu abu abuna abdurrahman ibnu amr al-auza'i mutumin kasar sham ala yace ku saurara wa ibn al-mubarak da mala abdullahi dan mubarak qudwatul li shi ma abun koyi ne gare ni na'am har ila yau ma kuma eh akwai wa shafi'i akwai imamu muhammad ibn idris shafi'i akhul kirani dan uwan mutanen kirki din nan mutanen makka wa samu bi dhikri nu'manu fihim kuma na ƙara yi ma ambatan da na yi musu kwalliya da sanya Nu'man, waye Nu'man ibn Thabit al-Abu Hanifat al-Kufi fa ni'ma fatan madalla da wannan malami matashin malami bihi samil masani da shi nake wato bihi samil musani da damma afwan da shi ne malami ne ya isa wanda za a yi musawama akan shi wanda za a yi za ka nuna shi ka yi kuri da shi ka ce ya isa malami wa mimman artadi haka nan daga cikin malaman da na amince da su fa abu ubaida abu ubaida abin nan wato alƙasim ibn sallami kenan wa arda ibn hanbalin al'imani kuma na na yarda da al'imamu ahmad ibn hanbal fa akhudhu min maqalihi mukhtiyari duk waɗannan malaman in sun yi magana sai in zaɓi wadda na ga ta fiye min a cikin maganganunsu ni ba na ƙalewa mazhaba ɗaya duk waɗannan malaman shi ne mazhaba shi ce wa ma ana bil mubahi wal musami ni ba mai cika baki bane da nuna kaina wa akhdhi bi ikhtilafihim mubahu kuma ɗaukan maganan ɗayansu da nake na bar ta ɗaya gobe kuma ɗauki ta ɗayan na bar ta ɗayan wannan ya halasta gare ni tawsi'il ilahi alal alami saboda Allah ya yalwata ma bayi shi ya kawo yuwar malamai su sabani dan bayin Allah su zama suna da yalwar ra'ayoyin da za su dauka yace walastu mukhalifan in sahhali ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan bil kalam amma fa bana sabawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in naganta wadancan su in ban ga magana Allah ba nakan buta sa na zaba gurgudan hali ba dole amma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana saba mata sam idza khalaftu qawla rasuli rabbi dan ko in na sake na saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji ina gani khashitu iqaba rabbin zintiqami ina tsoron kamun ukuba da kamu na Allah ubangiji wanda yake ma'abucin kamu Allah ka tsare mu daga kamunka kuma qala rasulu fala khilafun lahu yace abinda annabi ya fada babu sabawa gare shi ya rabbi ablighu salami ya rabbi ablighu salami Allah ka isar da saƙon salati na ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kulasar ra'ayin ne ya faɗa a waki qala abu umar sai ibn abdur yake cewa wa qad yatamilu qawluhu fa akhudhu min maqalihi mukhtiyari wajahaini wannan baitin yana da fassara bi fassara ta farko an yakuna madhhabuhu fi dhalika ka madhhabil qasim ibn muhammad wa man tabi'ahu min al ulama'i anna al ikhtilafa sa'a wa rahma ya zama wata kila abin da yake nufi shine yana daukan abin da ya ga dama a ciki saboda yana tafiya a mazhabin shi alqasim dan muhammad abubakar da wanda suka bi shi kama umar dan abdul aziz cewa sabani rahama ne yalwa ne yalwa ne kowa sai ya dauki wanda ya masa wal wajhul akhar yana ya daukan fuskar kuma an yakuna arada yana nufin da wannan zancen nashi akhudu min maqalihi mukhtiyari ay asiru min maqalihim ila ma kama li alaihi dalil nakan zabi maganar su ne da gwargwadon wanda dalili ya tsaye bambancin wancan kawai wanda raina yake so wannan kuma wanda dalili ya tsaye akai fa in bana li sihhatuhu ikhtartu zancen da ɗayan su yayi in na gane wato zance ne wanda yake mai inganci sai na dauka wa hadha aula min an yudhafa ila adin al akhadh bima aradahu fi dinillahi ta'ala bi ghairi burhan wannan fasarar ta biyu ta fi kyau saboda ka a danganta wani malami cewa yana daukan magana ba da hujja ba ya addini domin wannan wata magangara ce mai haɗari wani hannun bayyano insha Allah haza insha Allah ta'ala wa an al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr qala laqad nafa Allah ta'ala li ikhtilafi ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi a'mali daga al-qasim dan muhammad yake cewa Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane ya kawo mutane abu mai amfani Allah ya kaddara mutane samun amfani sakamakon saba wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ya'malu al-amilu bi amali rajulin minhum illa ra'a annahu fi sa'a babu yadda wani mu zai aiki da maganar wani a cikin sahabbai sai ya ga cewa ya samu yalwa wa ra'ayu wa ara wa ra'a anna khayran minhu qad amilahu zai ga cewa alheri saba da sahabbai suke wasu suka ce kar a wuce raka'a 11 a sallah ashan wasu suka ce ana iya wucewa sai rahama ne sai ka zabi wanda ya maka wani ya ce itikafi ana iya a kowane masallaci wani ya ce sai masallacin juma'a wani ya ce sai masallaci guda uku shi wanda ka gana maka ɗauka ya maka wani ya ce saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne wani ya ce saki uku a kalma ɗaya saki uku ne wanda ka ɗauka ya maka shi haka yake gani cewa wannan sassauci ne idan ka shiga cikin kunci to sai ka ɗauki fatawa wanda zai baka mafita wannan ra'ayin alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar ne amma kamar da ya faɗa tun farko akwai sabani akan shi kan shi hukuncin wannan sabanin wannan kuma shine ra'ayi mai rauni wa qala raja ibn jamil wa raja ibn jamil qala yace ijtama umar ibn abdul aziz wal qasim ibn muhammad radiyallahu anhuma faja'ala yatadhakarana al haditha sai suka zauna suna tattauna magana ilimi qala faja'ala wa anhu qala laqad awsa allah ta'ala ala an-nas bi ikhtilafi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai ayu zalika akhasta bihi lam yakun fi nafsika minhu shay'un duk abinda ka dauka a ciki baka da wata damuwa a zuciyarka yace ijtama'a Umar ibn Abdul Aziz wal Qasim ibn Muhammad radiyallahu anhuma faja'ala yatadhakaran al haditha suka tattauna qala faja'ala Umar yaji'u bi shay'i yukhalifu fihi al Qasima sai Umar ibn Abdul Aziz ya dinga ambatan mas'alolin da ya san cewa ra'ayin shi akai ya saba wa ra'ayin abokin tattaunawarsa shi ai kaza ma kaza ne kala waje alalika ya shukku alalƙasim sai shi alƙasim ne dinga jin damuwa a ransa cewa ashe mun saba ma a waje kaza ashe kaza kaza hatta ta bayyana fihi har abin ya fara damunsa ya fara tattaunawa ya fara mai da martani faƙalahu umar la taf'al yace karka damu fi ma yasurruni fa ma yasurruni ne wannan babu yawon nan fa ma yasurruni anna li bi ikhtilafihim humrun na'am yace wallahi ni wannan sabanin nasu ya fiye mana da abana kyautar dukiya jajayen raƙuma na fi ganin alheri da alfanu da arzikin cewa sun saba karka damu dan na faɗi wanda ya saba wa naka wa anil qasim qala al qasim yake cewa laqad ajabani qawlu umara ibnu abdul aziz radiyallahu anhu magana sa ta burge ni cewa ma uhibbu anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu kace ni bazan so a ce sahabbai ba su sabani ba da annahu law kana qawlan wahidan kana nasu fi daikin inda a ce zance ne kwaya ɗaya babu wata magana daban sai shi to mutane sun shiga cikin kunci wa innahum a'immatun yuqtada bihim kuma su sahabbai shugabannin shari'a ne ababan koyi walau akhadha rajulun biqawli ahadihim kana fi sa'a idan mutum ya dauki magana ɗaya daga cikin su to ya shiga cikin yalwa ya samu mafita wa qala abu umar rahimahullah ibn abdul barri sai ce hadha fi ma kana tariquhu al-ijtihad ita amma fa wannan magana ko an karbe ta za a karbe ta ne akan mas'aloli waɗanda suke daukar suke iya karban kokarin mutane ba mas'aloli masu nassi ba yanzu kuma misali mu abinda mai kwatance da shi tafiya sujuda da hannu ne ko da kafa ko da hannu ko da ko da gwiwa ko haka malamai sun saba tun cikin sahabbai tun cikin sahabbai sun saba akan saboda annabi ya ce karka tafi tafiya irin ta raƙumi fala yabruk kama yabrukul ba'ir wasu suka ga to shi raƙumi tun da gwiwarsa a jikin kafa take ƙafofinsa na baya shi ne gwiwarsa ko tubar su tafi da hannu ta haka in sun tafi da hannu shi ne sun saba da gwiwa sun saba da ƙafar raƙumi da irin tafiyarsa wasu wasu daga a'a kamar yadda a wannan zamanin al'allama ibn salih al-uthaymin ya ce a ai tashbihin ba na gaba ba ne na hai'a ne hai'a ake magana ba wai inda gabar take ba ba a inkarin cewa gabar gwiwa a raƙumi a ƙafofin bayan shi suke maimakon a jikin sa ko tinkiya shi kuma a ƙafofin gaba suke in sun zo kwanciya sai sun fara lankwasa na gaban haka ko da shi kuma yago wannan daidai lankwasa shi kuma a jikin ƙafa shi take suka ce ai sai ce ai hai'a ake magana idan ka tafi da hannu to surar yadda kake tafiya din yayi kama da surar yadda raƙumi yake tafiya in ka tafi da gwiwa ba kai kama da raƙumi a hai'a ba haka ibnu usaymin ya fada kuma taujihi ne mai ƙarfi malamai suna da shi tunda shi ma wancan malamai suna da shi tunda yanzu wannan wanda yake sabiluhul ijtihad to baka da hujja da zaka ce dan wani ya dauke ɗayan har ka mai da abin rikici ko fada ko gaba haka runguma hannu bayan tasowa daga daga ruku'u babu nasi ɗaya da yazo ya ce ga inda za a ji hannu sai da aka ce annabi yana komawa hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'i kowane kashi ya koma wurin zaman shi sai suka ce wurin zaman kashi a halittar dan adam a yadda yake haka haka kenan wasu suka ce a wurin zaman kashi a kafin tafiyar ruku'u kaga haka kenan to irin wannan sa da sauki idan mutum ya yi nazarci maganganun malamai zai gane su ba su zagin junansu a kai ba sa zagin junansu ba sa aibatawa haka a salatu khairun minan naum fil ula min alfajiri wasu ka ce al'ula ɗin ita ce wadda ake yi kafin fitowan alfajir kiran sallan farko kenan wasu ka ce a al'ula min alfajiri shine kiran sallan da ake wanda daga shi sai ai ɗayan iqama sun da su ma ai bai da kulle a zanaini salatu tunda akwai malaman ma da suke ganin cewa shi kanshi a sati kamar mai nomi ba ma koyaushe ake shi ba da azumi kawai ake in azumi ya wuce ba ma a yi shi gaba ɗaya to misali suna nan da yawa irin waɗannan wanda suke sai ka ga mutum yanzu su mutane yanzu ba ruwansu kawai iya wanda suka taɓa ji suna ganin kawai shi ne kuma wanda duk ba shi aka faɗa ba kawai ma sunan mutumin ɗan bida'a sunan mutumin batacce sunan mutumin makiyin sunna ba haka bane zaka je ka bincika akwai malamai da kai yadda da su suna faɗa irin wannan magana irin wannan magana shine akan tarbi shine akan tarbi ai wasu ma suka ce a tarbin ma da ake ji ai da hannu ake jin shi hannu da hannu kake akwai malaman da suke ganin haka so da karka tsananta akan abin da malamai suna da wujuhu da suke fidda kansu idan sun yi magana ba da son zuciya suke magana ba malaman musulunci ba da ra'ayinsu kadai suke ba da fahimta abin da suka gano a cikin hadisan suke to amma fa duk da hakan aka zama ga hadisi karara to ba za a bi wannan magana malamin misali yanzu wanda ya ce in an ci an sha da mantuwa a rama sai ya ce a nabi ya ce ba za a rama ba da a ce ba a samu zance ƙarar haka ba to shi ne za a kalli maganar shi kamar waɗancan da babu zance ƙarar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kaga maganar sallar abin nan dinnan ashan babu babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tsaya a sha daya Aisha ce tace kawai baya wuce sha daya wasu kuma suka ce sun ga ya wuce sha daya ko kuma suna ganin sha daya da yayi ba yana nufin kar a wuce bane tunda ga sahabban shi suna wucewa ya bambanta don tanji ce ka arama kaga shi ya ce ka ai nan kuma a aikace ba cewa ya ka ai ba akwai bambanci irin wannan masayin din suna nan da yawa a cikin littattafai mutawwalat ibnu abi shayba yana kan kullawa ra'ayin wanda suka ce kaza ra'ayin wanda suka ce kaza haka itikafi cikin sahabbai akwai masu gana ana iya kona masallaci akwai masu gana ana iya yi a masallacin juma'a idan juma'a za ta ratsa kwanakin akwai masu ganin sai masallatai uku shine ra'ayin abin nan Huzaifa ko to ga sanan dai masail iri haka da yawa har mas'aloli suka shafi mas'ala ta aqida an lissafa wajen guda 17 wanda sabai suka samu sabani akai kuma matsalan da muka karanta ran nan magana da jin maganar mamata mamata suna jin magana shin annabi ya ga Allah shin Isra'i da jiki ne ko ba da jiki bane irin waɗannan masail din akwai irin wannan sabanin a cikin su so da idan sabanin ya zama ginanne ne akan fahimtar wani nassi shine kamar hadisin la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kaga annabi ce wani ne da daidai wani da kuskure ba to idan ya zama fahimta ce ginanniya akan wato istinbati to sai a bar ma kowa na shi ya zama da kai da zaka yi maganar kai bisa adalcin cewa ilimi kake faɗa ba san zuciya ba ba jahilci ba abinda ka tike akai ba za a ce to shi kenan kayi rikitina ba to kuma mu gane wani abu ko da wani malami ya zo ya karantar ya tike akan wata fahimta ta zama sha'i'a ana yayinta to wannan bai nufin kuma ba zai bauta ne ya ce ba ita bace fahimtar shi kuma sai a ce a ai wani kaza ya riga ya faɗa ai kafin ya faɗa akwai sabanin misali yanzu mutane suna gandun masail din da Usaimin ko Ashekul Albani ko Bin Baz ya zo ya ce ga fahimtarsa don wani ya zo yanzu daga baya ya saba mai kamar ya yi laifi ba laifi ya yi ba inda ya kai malami bai yi laifi ba saboda shi ma wannan malamin da ya yi wancan taujihin kafin ya yi akwai wannan sabanin kuma a wajen yin taujihin sai da ya saba wani shi ma a wajen yin taujihin sai da ya saba wa ibnu hajar ko suyuti ko nawawi ko ibnu qudama ko ibnu taymiya ko ibnu qayyim sai da ya saba musu wajen yin wannan taujihin nashi saboda shi ba dan autan malamai ne za a ce ba za a saba mishi ba ya kamata mutane su san wannan kwakwalwar mu ta bude mu daina zama wato masu masu mai da komai fitana a cikin ilimi saboda wannan shine tunanin da mutane suke a yanzu ba dama a ji wani malami ya faɗi wata magana ta saba wani malami sai kai a ce ai kaza ne a ya zama in ya cancanta ya faɗa malami ne ilimi yake ko kuma ya hakaito maganganun malamai sai ce to ni kuma na rajjahantu zuwa ga wannan yana kawai misali maganar magana akan addu'a du'a'u mas'ala da ake cewa bayan sallah bayan sallar sallolin farilla sabani ne mai tsakanin malamai ko malaman da suka taba kan ana iya yi wannan abin nan game da addu'a da ake bayan sallah mutum zai addu'a abinda suka hada kan ba a yi shine addu'a jama'i ayi addu'a tarayya amma mutum ya addu'a sa ko da suke ganin da iya yi akwai abin da kuma misali wani an daina ma aiki da shi amma kuma wani zai binciko ya ce sai gaskiya ne za a yi shi ne kawai misali sallar juma'a da hantsi sallar juma'a da hantsi tana da nasoshi ko da an daina aiki da ita tana nan za a yi tun da sunna ta zo da ita ran da wani ce zai karace mashi a sai dai kawai rubuta maslaha ta wata kin zai zama fitina ko wani abu to sai a janye dan wannan maslaha amma amma ba wai dan bai halasta ba ina fata mun gane wannan jama'a kamar lokacin da malai yake da aka ba ya fitina ya ce to a dakata ba wai dan ya janye karatun ba to irin wannan suna nan da yawa za ka yi ta ganinsu a cikin masail abin nan kamar misali yin nafila bayan sallar juma'a kun shi a cikin karatu a cikin sayin muslim abin da ake so kafin kai ka fita daga masallaci ka dawo ko ka je gida kai to amma har kullum mutum sai ya kiyaye abin da zai zama sanadiyar rikici da ta da fitina ko da ya inganta a karatu saboda shi kuma aminci tsakanin mutane da zaman lafiya da ulfa shi kuma daga cikin wato masalih amma na al'umma musulmi wanda dan maslaha khasa ba daidai bane ka tada fitina wanda ta shafi musulmi sai ka hakura har ran da za a samu yadda za a iya yin abun ko wurin da za a samu yadda za a yi abun lami lafiya waɗannan dai sune ra'ayoyin waɗannan malamai wallahu alam sai malam ya ci gaba da cewa وعن أسامة بن زيد قال سألت, سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يظهر فيه فقال كاغو تمسألة إتما وده هين دبا أورور إتما القراءة خلف الإمام إذا لمن ينا صلى shin mamu za su karanta fatiha ko ba su karanta ba in yana karatu a asirce wannan ba iskaliya bane in yana karatu a bayyane shine iskaliyar a wasu mazhabobin dole ne kamar mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal shi yasa zaga limamansu suna dan yin wani shiru su ba mamu dama don su karanta kamar yadda zaga suna yi a makka amma mazhabin malikiya babu mazhabin al-imam al-bukhari shi ma sai an karanta shi ma shi yayi littafi ma na musamman ka juzul qira'ati khalf al-imam ibnu abun nan ibnu taymiya yayi maganganu masu tsayi akai a cikin littafansa wurare daban-daban haka in ka dauka ka ji cikin fatul bari zaka gani haka nan a cikin sharhin ibnu abdul bari wannan na muwadda ga wurare nan da yawa matsala ce mai rintsi sosai saboda hadisai sun zo da maganganu iri daban-daban akai wasu annabi ya ce ka a karanta wasu ya ce a karanta wani ya ce wanda bai karanta ba bayi da sallah da sauransu sannan kuma in ka ce dole sai mutum ya karanta ya samu raka'a sai su kawo maka cewa to wanda ya zo ya samu ruku'u kadai an riga an gama karatun kuma ya zai wanda yana zuwa ya riski liman a ruku'u kuma an tabbatar ijma'an ya samu raka'a to haka dai wannan mas'ala sai ce in shi in qara'ata falaka fi fi fi rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama uswatun hasana in ka karanta fatiha to kana da abun koyi cikin sahabbai wa in lam taqra in ba karanta ba falaka fi rijali ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uswatun hasana in ba ba karanta ba kana da abun koyi cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu daman karanta fatiha bayan liman ka karanta in baka samu ba ba sai ka karanta ba kowanne akwai sahabban da suka aiki da shi haka yace mishi wa an yahya ibn sa'idin kala ma barihal mustaftuna yustaftuna malamai waɗanda ake kawo musu fatawa ba su gushe ba ana kawo musu tambaya kullum malamai ba za su gushe ba ana musu tambaya algafarta malam ina hukuncin kaza algafarta malam me hukuncin kaza algafarta malam kaza ya faru me hukuncin ala gafarta malan kaza kaza kaza jiya jiyan nan wata mata ta mun tambaya mijinta ne ya bata dama ya ce in kina so ki saki kanki ita ce to wai ta zabi saki kuma ta zabi saki biyu bayan yan kwanaki kuma kawai sai bai ce to ni kuma na dawo da ke ta ce ai baka isa ba na mai da shi uku sai ta tambaye ta ce wai wai wai wai ya abin yake na ce Allah ne ban sani ba ban sani ba haka wanda ce mata wai to ai shi ya ce iya sakin kawai ya bata damar da ya bata kawai ta saki ita kuma tace tunda ya bata damar saki to dama ce budaddiya ai bai ce mata daga sakin dama ta karewa nace ni wallahi ban sani ku tafi ko alƙali na ruwana da wannan wahala da wanda kokolwa ta jijin na akan wannan tambaya ban ba kokolwa ta wahala ba nace wallahi ban sani shikenan na zo na lafiya kuma a true life situation ne fa ba wai ba wai kirkira bane abin ya faru ne da gaske yanzu haka ana yin rigima irin shi ce ai na cikin fushi na ce matata kaza ina hukunci ko irin yanzu wannan algata malam da Allah mene hukunci ingantacce game da crypto din ce ni ban sani ba har yau ba kowa fatawa kai ba ruwana tun da ni ba na yi kuma ban san yadda yake ba ba ma fahimce shi ba ina ruwana da shi Allah bai tambaye na kai ba sai ran da na tsaya tukunna na karanta na fahimta ko na ji wata magana wani malami da na gamsu da ita misali na yi magana ko ire-iren su za a ta tambayan mutane ana ta tambaye su fa yuhillu hadha wa yuharrimu hadha shikenan an tambaye ka kace kaza ya halasta kaza bai halasta ba fala yaral muharrimu anna al muhallila halaka litahdidi an tambaye wani ya ce halas an tambaye wani ya ce haram wanda ya ce halas bai ganin wanda ya ce haram halakakki wala yaral muhallila anna al muharrima halakal tahrimi shi ma din ba sa ganin halakar junansu amma mu kaga a irin haka sai ya zama sanadiyar rikici na iya tunan labari da malai yake bamu Allah ya gafarta mishi game da wasu da suka kafarta junansa akan kaza da kwai kaza turawa ta mutu aka zo za a je a wurga da ta sai kwai ya fado daga dubararta sai aka zo to me hukuncin wannan kwan sai wani ya ce wannan kwan mushe ne kamar kaza sai wani sai wani ya ce ba mushe bane shi dama kwai ai baya mushe inda lafiyar shi lau da aka ƙara ga wancan sai ce to shi wancan da ya ce ƙwai ya halasta bayan kaza da ta yi ƙwan matacciya ne to ya kafirta saboda ya halasta haram shi kuma da aka ji a ƙara ga mai sai ce to shi ma ya kafirta saboda ya kafirta musulmi ni musulmi ne ya kafirta ne saboda aka shi ma ya kafirta ka duba ga zama ga wasa wasa da addini akan abin da bai kai ya kawo ba to su mutanen cikin gidan ilimi na da can ba sa yin wannan ya sun cewa shi yana ganin kaza halas ne wani kuma yana ganin haram ne amma ba su taba kafar da junansu yanzu misali ɗauki matsalar ibn abbas na ibn abbas da ya dinga fatawa akan muta cewa halas ce kuma ɗaliban shi suna yi a makka ana ganin su masu bin fatawar shi suna yi a aikace sun yi aiki da fatawa akwai wanda aka ce ya yi mutu'a da mata sun fi saba'in amma ba taba jin wani ya kafarta shi ibn abbas ana kuskurantar da shi abdullahi dan zubair shi ma saboda rigimar siyasa ne ya dauki abin da zafi yace wallahi aje a gaya ma abdullahi dan zubair in dan abbas in ya sake jin labarin wannan abin sai ya sai ya sa an tsire shi sai ya kona gidan shi sai ya halakar da shi rigimar siyasa ne saboda ya ki goyen bashi a cikin rigimar su da banu umayya ko shi da a cikin rigima bai ce saboda ka kafirta ba kamar yadda ka kaddara inda wani zai dauko wannan fatawa bai gadda nazari akan cewa fatawa ce take marjuhiya in wani ya dauko ta yanzu abinda za a mai sai a mai raddin ta ilmanci idan ilimi yake amma yana dauko ta tsine mai albarka za fare a ce zina yake halastawa haka za a ce haka za a juya mai rance a ce mazanaci ne ko mun malanta shi amma fa kuskure ce ina kwatanta mana da abin da duk muna ganin munin shi to ina kuma ga wanda suke ƙasa da haka masail iri daban-daban ga sunan Allah ya kyauta haka yanzu wani da wanda zai bada fatawa ya ce a aiki da hadisin idan kana cikin ci kana ko kana sha ka ji kiran sallar abin nan asubahi za ka yi azumi ka ƙarasa abincinka haka hadisi ne mutu ya fatawa da shi wani na tashi kawai sai ce ai ya ce ma a ci abinci da rana ya ce mutane masu karya azuminsu sai a juya mutum zancensa maimakon in ma baka yadda ba sai ka faɗi abin da ya faɗa sai ka yi raddin abin da ya faɗa da ilimi ba tare da sai ka ci mutuncin shi ko ka juya mishi magana ba to wannan shine abin da mutanen zamanin nan ba sa iyawa qala abu umar fa hadha madhhabul qasim ibn muhammad man tabahu wa man qala bihi wa qala bihi qawmu wannan ita ce wannan madhhabin na cewa kaza ba abin da ya maka shine madhhabin al-qasim dan muhammad mun ji da da malam Umar Abdul Aziz da wancan da aka kawo waka shi da ire-iren su sanihima mazhabi na biyu na yadda ake mu'amalantar sabanin malamai shine mazhabin da shi Ibn Abdul Barr ya ya goyi baya zaka ga zai fi kawo hujjoji game da shi shine mazhabin da yace jumhurin malaman fiqh suna akai wa amma malikun wa shafi'i radiyallahu anhuma wa man salaka sabilahuma min ashabihima yace kaga maliku kuwa da shafi'i Allah ya yarda da su da malaman da suka bi tafarkinsu cikin mazahibinsu da su wa huwa qaulul laythi ibn sa'ad shine ma magana al-lays ibn sa'ad wal auza'i da abdurrahman al-auza'i wa abi thawr wa jama'a wa jama'atu ahli an-nazari da daukacin malamai masu bincike suka ce annal ikhtilafa idza tadafa'a suka ce sabani idan ya zama an yi kikikaka wannan ya ce eh wannan ya ce a'a wannan ya ce halas wannan ya ce haram wannan ya ce da kyau wannan ya ce ba kyau wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a to in dai haka ne khata'un ne wa sawabu ɗaya daidai ne ɗaya kuskure da wanda ya ce babu laifi za a iya amfani da wani abin kirge wajen yin tasbihi da da wanda ya ce sam bai halasta ba a yi amfani da wani abin kirge sai dai da ‘yan yatsu to dole ɗaya ne daidai ɗaya kuskure ba za a ce duka daidai ba ne da wanda ya ce za a yi tikafi a masallaci da wanda ya ce ba za a yi ba sai a masallatai uku dole ɗaya ne daidai ɗaya kuskure wal wajibu ko ba za a ce ka ɗauki wanda ya maka ba suka ce abin da yake dole a kanka inda ikhtilafil ulama talabu dalili min alkitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas ala al usuli ala sawabi minha dole ka tabbin cikin hujjoji na qur'ani na hadisi na ijma'i dan ka gane wanne ne daidai ka dauki ka'idojin ilimi ka gwada maganganun su dan a gane wanne ne daidai minha daga ciki wannan ita ce tafarkin muhaqqiqun su ba sa tsayawa kawai su saki maganganu sai sun bincika shine zaka ga irin abin da su shaukani suke anailal autar irin yadda ainihin wato nawawi yake a littafansa irin yadda ibnu hajar yake a wasu wurare irin yadda imamu ibnu taymiya yake ko ibnu qayyim ko qurtubi abu abdullah ko alqadi iyad ko anan kurkusa irin su abdurrahman almuallim su ahmad shakir su malam nasiruddin albani su usaini da makamantan su su ibnu baz su waɗannan malamai ga sunan da yawa da yawa zaka ga su ba sa tsallake matsala su ce a batta haka sai sun zaɓi wanda iliminsu ya tike a kan shi irin da malamin mamala albani Allah ya gafata mashi yake shi ba sa cewa matsala to kawai a tsaya iya haka koyaye ne sai sun nuna ga inda suka karkata idan ilimin mutu ya kai ƙarfin haka sai ya haka sai sun kuskurantar da abin da ba su yadda da shi ba saboda a gurinsu cewa ɗaya daidai ne ɗaya ba daidai ba ne ya ake gane daidai da ba daidai ba ba wai wanda ka fara ji ko wanda aka saba da shi a garinku ko wanda mutane suke son ji ko wanda in an faɗa shi ne mutane za su gyaɗa kai su ce to alhamdulillahi a'a wanda yake ya dace da abinda bincikenka ya tike a kan sha ilmanci ku za abinda ce wanda bincikenka ya tike a kan sa ilmanci domin wata na kuma bincikenka na iya tikewa zuwa ga akasin haka bincikenka na iya tikewa zuwa ga akasin haka yanzu mas'alar misali salatul salatul da ake ci mata da ake da ake yawan tasbihi malamai da suka yi maganganu akan ta sun fi mutum 100 in aka raba su ne da mazhabin su gida uku ne akwai malaman da suka ce ta inganta akwai malaman da suka ce bata inganta ba akwai malaman da sun yi magana yau su ce ta inganta gobe su ce bata inganta ba ma'ana su su da kan suna da malamu suna da magana biyu a kanta kamar yadda aka ji ana yawan cewa wannan magana sai ka ji an ce wa fi mazhaba ahmada qaulani ko duka zantukan huma qaulani fi mazhabi ahmad ahmad ibn hanbal yayi fatawa ya canza su ba a san iya adadi ba haka shafi'i fatawoyin shi na kasar iraki sun bambanta da fatawoyin shi na misra na misran galibi sune na ƙarshen rayuwar shi tunda nan ne inda ya tike a rayuwarsa kuma wannan yana nuna gogewan malami da sabunta bincikensa da ga shekul albani yake da taraju'at da yawa ya faɗi magana ya ci gaba da bincike sai gane ba haka bace to babu abin da ya kai nuna nagartan malami fiye da wannan ya zama yana da yana da nishadi da fadin kirjin ya bayyana kuskuren kansa ko wani ya bayyana masa kuskure ya karba shi ke kawo a gazance biyu amma su jahilai sai su ce to a ai malaman ma suna tafka da warwara a wannan zancen jahilai ne su agun malamai wannan wani wani wani kambi ne babu kuma malamin da ya kai malami wanda wanda bai yin haka ibn hajarin a cikin fatul bari din nan kana karatu suka ji ya ce a can baya a cikin fatul barin a can baya na ce kaza amma yanzu ina ganin kaza ne wani kuma ya manta ya faɗa zai inganta hadisi a nan sai ya je can gaba sai ya ce hadisin yana da illa ko kuma ya raunata nan sai can gaba ya ce ya inganta sai wasu masu binciken daga za su gano su ce ai maganganun shi ma ba guda ɗaya bane akai to waɗannan suna nan da yawa a duniyar ilimi mutum bai da bukata ba sai ya shiga cikin waɗannan rigingimu wannan rigingimun malamai ne su ne asalin rigingimun malamai na gaskiya ba rigingimu na zagi da ɓatanci da cin mutunci wannan wannan fita ne daga cikin da'irar malanta zuwa da'irar tasha ko kasuwa ko filin dambe in ana maganar rigingimun malamai to wato rigima ta ilimi faɗan magana a ilimance ba tare da cin mutunci ba ya ce to wa zalika la ya adimu ko la yi udamu ba za a rasa dalilin da zai rajjaha din ba qur'ani ko hadisi ko qiyasi ko ijma'i wa inistawatil adillatu idan dalilan suka daidaita wajabal mailu ma'al ashbahi to dole sai a karkata zuwa ga abin da yafi kama da dalilin yafi kusa da gaskiya yafi kusa da kai fahimtarka yafi kusa da fahimtarka bima zakarna bil kitabi was sunnah da abinda muka ambata na ainihin wato alqur'ani da sunna fa idza lam yabin zalika idan bai bayyana ba wajaba tawaqquf to sai dai a dakata kaka aiki da kowanne sai dai ka dakata kace to ni ne na tsaya ba ni da abin nan haka malamai suke yi walam yajuzul qat'a katso illa bi yaqinin bai halasta mutun ya yanke ba sai in yana da yaqini to a irin nan ne sai kaga malami ya kawo maganganu sai ya ki fadan wanda yake akai saboda shi ma bai natsu akan cewa daya ta fi karkata a zuciyar shi fiye da dayan ba yana ganin su daidai wa daidai shi suke shi suke ce mata kaful adilla yace fa in turra ahadun ila istimali shay'in min dhalika fi khassati nafsihi jazalahu idan kana da mas'ala ta kasa tantance dalilinta A ko B to an katarsa su wajen a aikace babu laifi kai aiki da ita babu laifi kai aiki da ɗaya daga ciki fi khasata nafsi jaza lahu ma yajuzu lil ammati min taqlid a lokacin ya halasta kai taqlidanci ka gama iya bincikenka sai ka zo sai ka rasa to nawa ne ne fi karfi to sai ka ce to amma na fi karkata ga suwa ne nan ma dole akwai wani abu murajjihi cewa saboda ana musu fatan alheri ana gogewarsu a ilimi ta fita ɗayan zurfin bincikensu dacewarsu a kan sauran matsaloli ya fi na wancan kuma gani mu marasa inda alal misali jama'a jisisul isra'a da muke wannan shin in liman yana yi za ka yi ko ba za ka yi ba al'imamu nawawi da ma'ashar shafi'iyya suka ce ko liman yana yi ko ba yi za ka yi kayaka yana nan a cikin abikarin nawawi ya faɗi wannan ibn taimiyya a cikin mazuwar fata majalajin ɗaya ce ba za ka yi ba za ka tafi ne yadda limaminka yake idan ya zauna ka zauna in bai zauna ba kar ka zauna ita saboda umumin cewa inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi karku kaza sai yayi karku kaza sai yayi to ya kenan to sai wani ya ga cewa kai ni gaskiya na funa tsuwa da magana ibn timiya saboda gwagwarmayar da aka san yana da ita a cikin ilimi da bincike sai ne ga ni na funa tsuwa da magana imamu shafi saboda kaza to shine yanzu ba za ka bada fatawa a nan ka ce to sai in ka binciki dalilin nawa ya fi karfi to sai in baka da wannan karfin dalilin to ka koma kamar amiya wannan matsalar ka zama jahili kenan ka zama mai bi ka zama muƙallidi ko mun gane ka zama muƙallidi sai ka bi to irin waɗannan jama'a suna nan fa ko misalai ne nake buga mana wanda na iya tunawowa suna nan da yawa da yawa wanda galibin mu ba ma iya ihtimalin abun ba ma tunanin ma wai ashe akwai sabani saboda galibi mutane ba karatu suke wanda ya amsa sunan shi karatu ba galibi mun fi kulawa da saurare ko biye ma rigingimu abubuwa da suke na rigingimu da fitintunu Allah ka gafarta mana wasta'amala inda ifratu tashabuhi wa tashakuli wa qiyamul adillati ala kulli qawlin bima ya'daduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma yayi amfani a duk sanda a duk sanda aka samu kaiwa matuƙa wajen kama da juna da rikirkicewa aka rasa yadda za a yi dalilai suka tsaya kuma kowane bangare to abin da zaka amfani da shi shine albirru sai ka amfani da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albirru matma'annat ilayhi an-nafs wal ismu ma haka fi sadr fa da ma yuribuka ila ma la yuribuka hadisi ne ya hada su wuri guda ya mai da su kaida albirru abin da yake ibada mai kyau a cikin lafazin yace ma sakanat ilayhi an-nafs shine abin da kaji ka natsi da shi ka natsu da kaza a zuciyarka da kake a matsayin addini ne in an rasa dalili da zai rajjaha kwata-kwata in ka natsu to kai abin da ka natsu da shi kar ka yi ɗayan wanda baka natsu ba me ranka ya natsu da shi ranka ya natsu da kaza ranka ya natsu da cewa in an taso daga ruku to kawai a runguma hannu ko to ka ci gaba da yi tunda baka gane ba walaysa ma haka fi nafsik zunubi kuma shine abin da yake ma kaikayi a zuciya duk abin da ka ja ma kaikayi a zuciya to akwai alamar akwai wani matsala game da shi ko to ka bar shi cryptocurrency ina ta ƙara faɗin crypto ɗin nan ku kai da kanka da kake yi shin ka ji ka natsu to shi kenan ci gaba da yi har sai an gane ko kana jin wani kaikayi anya ko dai ruba ce ko dai tata ce to kana jin kaikayi to ba shi in ka bari ka ka tsira fa ba ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto akan shi ka je kai abin da kake da yaqini akan sa kar ka je kai wanda kake kokonto akai hadha halu man la yun'amu an-nadharu wa la yuhsinu yun'imu an-nadhara wa la yuhsinu wannan shine halin wanda bai iya zurfafa bincike kuma bai da kayan aikin binciken dole zai zai dauki fatawar da ran shi yana tsine kawai amma wanda yana da ilimi da zai iya bincike to zai kutsa cikin bincike har sai ya tsaye da ya kira ga ibnu hazmin shi ba ruwan shi komai sai ya bincika ya ce gana shi ko ya dace ko ba ya dace ba kuma wannan ta rage wa malamai amma dai ce shi baya aiki da na wani saboda yana da kwanduwa yana da ilimin ya zage ya koya to kuma kamar yadda na faɗa kwanaki sunna Allah ta hukunta ba zai yi kowa ya iya wannan abun kamar yadda ba zai yi kowa ya zama sarki ko kowa ya zama attajiri ba to ba zai yi kowa ya zama malami ba waɗannan ukun Allah bai uwace ma kowa su ba ba kamar idanu ne da hanci da dubura da da halshe da ko da Allah ya ba kowa ba a Allah ya zaɓi wasu ne yake ba su zaɓi wasu ya ba su dukiya ya zaɓi wasu ya ba su sarauta ya zaɓi wasu ya ba su ilimi kaga ba da ra'ayi kowa ya zama wato malami haka wanda bai zama malami ba sai ya koyi da malamin da yadda da shi yanzu misali ana magana takhrijin hadisi idan aka ce a shekul albani ya yi takhrijinsa za ka fi natsuwa da maganarsa watakila fiye da ta ufemin a takhriji saboda abin na faɗa saboda an san yana da mumarasa ya goge a kai da shi da irinsu Ahmad Shakir su Abdurrahman al-Muallim shi kuma wancan ba a san ya ba ma wannan bangaren wannan kulawa ba shi kuma Uthaymeen kulawarsa akan masail fiqhiyya daqiqa da yadda ake takhrijin abin nan istinbati daga adilla to yafi waɗannan malaman duka gogewa akai misali Ibn Baz yana da wata gogewa ta musamman wajen istihdarun nusus yadda ka san ibnu taymiya haka yake in yace maka hadisi kaza a waje kaza to karkai tunanin wai wai dan an ce maka makaho ne ka dauka ba ko ya manta yana tunadi shi sai haka kowane malami akwai wani abu da yake da wata gogewa ta musamman akai sai ka bi shi akai ka zama ami na fata mun zama mun gano ka zama ami ka koma layin jahilai ban suna faɗan kalmar jahilai saboda ana ganin ta kamar zagi ce ita amma dai ita ce kalma sunan yanka generic name na akasin masu yi Allah ya kyauta malin ya sake cewa wa huwa halul amma shine halin gama garin mutane Allah ya juzu la hatta qalidu wanda ya halasta da masu ta qalidanci fi ma nazala biha ga duk abin da ya afko ma'amawa sabon abu wa aftaha bidhalika ulama'uha malamai suka bada fatawa abu ne ya zo sabo da ba a san shi ba abu kamar yanzu cryptocurrency na kaga sabon abu ne ba a sani ba kamar kaza sabon abu ne ba a sani ba to a wannan halin amawa idan suka tambayi malaman su malaman suka bada fatawa to kowa sai ya aiki da abin da ya fi natsuwa a ransa abin da ya fi ganin cewa ya fi kusa da addini ba wai son zuciyarsa ba abin da in yana yi bai jin tsoro bai tsoron a gan shi yana yi ko a san yana yi wa ammal muftuna fa ghairu jaizin su malamai to bai halasta gare su ba inda ahadin mimman zakarna qaulahu agun maliku da shafi'i da wadancan da aka ambata bai halasta ga malami li ahadin an yuftiya wala yaqdi illa hatta yatabayyana lahu wajhu ma yufti bihi min alkitabi aw sunnati aw alijma' aw ma fi ma'anahu min hadhihi alawjuh su awam ku kalli fi aw ma kana fi hadhihi alawjuh su awam ya halasta in sun ji fatawan malamai wanda kuma a ɗabi'ance fatawa za ta zama iri biyu akan duk sabon abu duk wani sabon abu malamai ba taɓa ijimai akan shi sai sai sun saba tun da kan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalla abu ne da yazo sabo ya afko musu wasu suka ce ya mutu suka ce bai mutu ba to haka haka duniyar karatu take duk sabon abu sai an samu sabani kafin wata kila daga baya sabanin ya kau shayi wannan kasancewa sun da aka kawo shayi kasar Laraba sai da aka sabani akan kucin shan shi shayi wannan da kake gani da ake tsoma lipton wasu suka ce a ai yana yana stimulating da haka abin da ne giya ce yana sa wata nutsuwa da haka bai halasta a sha shi ba kama maka komai ya zo kawai ci gaba da sha ake yanzu wa ya taɓa tunanin mai hukuncin man fawa da mutane suke sha ƙarfin maza ba wanda ya kama duk mutane sha suke wannan jikon da mata suke su jika jikinsu wata haka dinga ɗiga kamar famfo ya fashe wa ya taɓa tunanin mai hukuncin shi to awam su ya halasta sun ji hukunci kowa ya aiki da abin da ya natsu da shi to amma su malaman da za su faɗi hukunci shine yace to agun duk waɗancan da aka ambata maliku da shafi'i da auza'i da duk wanda aka ambata bai halasta kana malami ka buɗe baki ka faɗi magana ba sai ka tantance meye gaskiyar ta ilmance wanda ka riga ka faɗa bayan ka tantance ya halasta ga mai bi ya bi ko ya bi ɗayan amma kai malami da zaka faɗi bai halasta ba ka faɗa ba amma ya halasta in za ka yi aiki ka yi aiki da abin da ka gamsu da shi ko da ba ka gama tantance dalilansa ba amma wajen faɗa wa mutane to bai halasta ba wannan magana ita ce magana mafi inganci fiye da waccan wajen fatawa dole sai ka tantance sannan za ka ba mutane fatawa sai ka tantance me karatu me daidai me hukunci a babin fatawa da karantawa amma a babin nazari na ilimi to wannan kuma dole ne a baji kowanne a faɗi dalilinsa dole ne a baje a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza da gwargwadon mukamin da gwargwadon bukata da gwargwadon irin ɗaliban ko irin majalisun da ake amma wajen ba da fatawa da za a fito a ce mutane to ku yi kara ko kar ku yi akan rayuwa ko addini ko wata maslahar su to wajibi ne ka tantance musu meye abin da ilimin ka ya tike zuwa gare shi in baka da wannan ko to sai kai shiru kawai kar kuma ka yadda wani ya ja ka zuwa ga sai ka faɗi magana da ka baka tantance ta ba su da ranar alkiyama tsayi da kai za a yi akan wannan tsayi da kai za a yi shi ne abinda maliku yake cewa wato a je lahira kai ka wuce ni a tsire ne so da mutane mu iya bakinmu akan abubuwan da muke faɗa da fatawar da muke barwa a islamiyya ko a social media ko a makarantu ko a wajen karantarwa ko a wajen wa'azi ko a gidan TV wallahi sai mutane sun iya bakin su akan abin da suke faɗi in ba su tantance ba in baka tantance ba kai ka ce ban sani ba yafi komai zaman lafiya ai za mu zo ba mu ji anan gaba akwai zai kulla mana babi akan falalar la'adri la'adri yana nan a cikin tafin nan amfanin ka ce ban sani ba zai kawo maganganu da yawa Allah ya kyauta to za mu dakata nan in Allah ya so sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله